أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم muna juma'a sha ɗaya ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma ga watan shida miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatunmu cikin ashama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mastofiyya na abu isa muhammad bin isa bin sura a tirmizi wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na al'irfan wannan littafi na ashama'ilul muhammadiyya yana karantar da mu ɗabi'u da halaye da sifofi da yanayi na shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a hadisi na goma sha shida daga babi na biyu babu ma ja'a fi khatamin nubuwa babin da zai mana bayani akan tambari na annabta a jikin manzan Allah akwai wani tambari stamfin na annabta wanda yake kafaɗan manzan Allah to wannan bayani babi zai mana bayani akan yaya yanayin khatamin nubuwa yake yaya kalansa yake a daidai ina yake khatamun nubuwan nan shine dai wanda aka ce an rubuta a muhammadu rasu allahu muhammadu ko tawajjaha haisu shi ita fa innaka almansur aka rubuta sunan allah da sunan manzan allah kuma a ciki aka ce ka fuskanci yadda ka ga dama kai din nan kana tafi da nasaran allah kamar yadda aka faɗa haka yake rubuce a jikin khatamun nubuwa yana da haske yana kafaɗan manzan Allah ne daga nesa za ka hangi haskensa yana tashi idan wato annabi ya sauke mayafinsa kamar yadda za mu ga wato za mu karanta daga cikin wasu hadisai hadisi na goma sha shida حدثنا قتيبة بن سعد أنا هاتم بن إسماعيل أن جعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتودعت فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة حديث Utaiba daga Sa'ad Utaiba dan Sa'ad daga Hatimu ibn Isma'ila daga Ja'ad ibn Abdurrahman yace naji Sa'ib yana cewa naji Yazid yana cewa Sa'id ibn Yazid ya naji Sa'id ibn Yazid yana cewa na'am yace zahabat bi khalati gwaggona a khalati yafendo ko me yafendo yafendo ita ce ya gana kanwan uwa yafendo da filatanci ko yawa ita ce wa kenan da hausa eh inna ko inna to ko ma dai menene kanwan uwa zahabat bi khalati yawa inna na ta tafi da ni kanwan mamana ta tafi da ni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ta ce ya rasulullah inna ibn ukhti waji'un dan yar uwata waji'un yana fama da ciwo radadi alwaja'u shine radadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan wani wajenka yana ciwo ko in ka daura hannu a gurin ka ce bismillahi lazi la ya durru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim ko wa huwa samiul basir ka karanta sau uku Allah zai tafiyar da ciwon bismillah la ya allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama alwaja'u shine ciwo radadi shine alwaja tace innabna ukhti waji'un dan yar uwata yana fama da ciwo ciwo mai zafi fama sahara asi annabi sai ya shafa kaina wada ali bil barakati annabi ya min addu'an albarka wata wadda'a ya zo ya yi alola fasharibtu min wadu'ihi na sha ruwan alolan manzan Allah wa kumtu da na sha ruwan sai na tashi khalfa zarihi a bayansa fa nazartu ila al-khatami sai na kalli tambarin annabta da yake bayansa stampin na annabtan nan baina katfaihi tsakanin kafadunsa guda biyu وهو مثل ذر الحجلة كمان قوان سلوى قوين سلوى من سن سلوى akwai wani tsuntsu dan karami hakan nan ko wanda da har akan ce kashinsa komai nasa ma magani ne gashinsa magani ne kashinsa magani ne fukafikinsa ma komai ma amma dai yanzu na ga an bar yayinsa salwa to kwan salwa kaman kwan salwa matsakaici girmansa kaman na kwai yana bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wasu kuma suka ce zarrul hajra shine bakan nan dan fari da zaka ga wani wato gizo gizo yana saka shi wanda yake yin da'ira hakan nan wasu suka ce shine zarrul hajla to a cikin wannan hadisi za mu fa'idantu da abubuwa da yawa za mu fa'idantu da abubuwa masu yawa daga ciki za mu fa'idantu da a zamanin manzan Allah annabi shine likitan sahabbai idan mutum bayi da lafiya akan ɗauke shi a kai shigun manzan Allah annabi ya masa magani maganin kuma ba wai wasu ƙwayoyi da a hada a ce a yanko itace kaza a'a a yanko ganye kaza a nemo kauci ko saiwa a'a maganin dai shine a sha ruwan alolan annabi ko annabi ya bada albarka shine dai maganin na biyu kenan na farko ana zuwa gurin annabi idan ana jinya na biyu kuma annabi yakan yi addu'a na albarka kaga wannan shine babin tabarruki kenan kuma wannan hadisi ne ingantacce wanda bukhari ya fitar da shi a hadisi na 190 daidai hadisi na 190 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ba da albarka ga mutumin da yake cikin rashin lafiya in an zo gurin manzo Allah annabi ya ba da albarka yayi ne ba da albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da mutum mubarakan abinda wasu suke cewa babu tabarruki a a tabarruki shirka ne to ga sahabban manzon Allah suna zuwa gurin manzon Allah neman tabarruki neman tabarruki wa da ali bil barakati ya mun addu'an albarka wata wadda'a kuma annabi ya yi alola fasharibtu min wadu'ihi na sha ruwan alolan annabi kaga duk wannan ma menene babi ne na tabarruki babi ne na a nemi albarka sabila da ai ruwan alola ruwan alola ai ruwan alola ba wani ruwa bane wanda za a tare shi a sha amma na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka tare aka sha ko saboda haka shi shan ruwan alulan yana babin tabarruki idan muka duba za mu samu sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sukan sha ruwan alulan manzan Allah sukan sha kakin manzan Allah sukan sha fitsarin manzan Allah bawali bawalin manzan Allah ummu salama ta sha bawalin manzan Allah ta warke garau eh saboda haka a nan za mu fa'idantu da cewa a ce maka ba a neman albarkan manzan Allah mara albarka ne yake wannan tunanin mara albarka ne wanda shi ba yi da rabo cikin albarkan shi ne yake ce kar a nema amma wanda ya san albarka to ya san annabi ne gurin albarka ga sahabbai nan in ba su da lafiya sai su je annabi ya shafa kansu ya sa musu albarka su sha ruwan alolan annabi ya ce bayan annabi ya yi alola na sha ruwan alolansa sai ya tashi fa nazartu ilal khatami baina katfaini sai na kalli tambarin annabta tsakanin kafadunsa guda biyu fa idza huwa mislu zarril hajalati sai gashi kaman koyin salwa حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني أنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله بدة حمراء مثل بيدة الحمامة بدة حمراء مثل بيدة الحمامة حديث سعيد بن يعقوب الطلقاني daga yaqubu ko ko daga ayyubu ibn jabir ko daga simak ibn harbi daga jabir jabir ibn samura yace ra'aitul khatama naga stam naga wannan khatami na annabta baina khatfai rasulillahi guddatan hamra a misla baidatil hamama na ganshi wani yanki ne ja wani yanki ne ja misla baizatil hamama kaman koyin tattabaru kaman kwan kuciya yanki ne ja kaman koyin kuciya sai hadisi na sha takwas haddasana abu mus'abil madaniyu ana yusuf ibn majishuna an abihi an asim ibn umar ibn qatada عن جدته رميطة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الكاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن نعم حديث أبو مصعب المدني daga yusuf ibn mahishuna daga babansa daga asim daga umar ibn qatada daga kakarsa rumaisa ta ce sami'tu rasulallah na ji manzan Allah ta ce walau a sha'u an uƙabbilal kataman lazi bai na katfaihi la fa'altu min ƙurbihi da na ga dama saboda lokacin da manzan Allah ya faɗi abin da dan faɗa muku nan yanzu da na ga dama saboda kusanci tsakani na da shi don iya sumbantar tambarin annabtan da yake kafaɗansa walau a sha'u da na so an uƙabbilal kataman lazi bai na katfaihi sumbanci tambarin annabtan nan da yake tsakanin kafaɗinsa guda biyu min ƙurbihi sabila da tsakani na da shi kusa kusa ne lafa altu sai na yi sabila da kusancin tsakani na da shi ya ƙulu na ji yana faɗi لسعد بن معاذ سعد بن معاذ يوم ما ترانا ده يموت النبي yana masa shaidan ihtazza lahu arshur rahman al'arshin Allah ya girgiza sabila da mutuwansa al'arshin Allah ya girgiza sabila mutuwan Sa'ad ibn Mu'az abinda za a fa'idance shi cikin wannan hadisi abubuwa ne kaman haka a farko na farko wato labarin da take so ta bayar tana son ta bada labarin shaidan da manzon Allah ya yi masa adubun mu'az sai kuma tana son ta gamsar da wanda ta yi taukidi ma wanda take ba shi labarin cewa lallai fa ina tabbatar muku da na ji maganan nan dan kusancin tsakani na da shi ya kai idan na so na iya sumbantan tambarin annabta da yake bayansa sumbanta shine ka yi ishara da hannunka haka ko kamar yadda ake na hajarul aswad ka je idan kana da iko da ka sa bakinka ka tsotsa idan kana da iko za ka taba shi da hannunka ka sumbanta idan baka da iko za ka nuna shi da yatsanka sai ka yi haka sai ka sumbanta ta ce to tsakanin da manzan Allah ya kai na taba khatamin nubuwa din na sa hannu na taba na sumbanta tsakanin da manzan Allah lokacin da manzan Allah yake fadin ihtazza lahu arshur rahman ma sa'ad ibn mu'az mu'az an gane ko ana fahimta to insha Allah حدثنا أحمد بن عبدة الدبي وعلي بن جحر وغير واحد قالوا أنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال سني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه كاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين يو حديث أحمد بن عبدة الدبي دقى علي بن حجر kuma ba ta ruwaya ɗaya ba yana da hanyoyi da yawa wannan hadisin suka ce ana isa ibn yunusa isa dan yunusa ya ba mu labari an umar ibn abdullahi daga umar dan abdullahi maula gufrata bawan gufra qala ya ce sani ibrahim ibn muhammadin maula gufrata mai gidan gufra maula yakan dauki mai gida kuma yakan dauki bawa an gane ko yawa sani ibrahim ibn muhammadin ibrahim dan muhammadu ya bani labari min wuldi aliyi ko min wal aliyi duk ana karantawa min wuldi ali ibn abi talibin daga ƴaƴan sayyidina ali dan abi talib yace qala yace kana ali radiyallahu anhu idza safa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina ali idan zai sifanta manzon Allah fa zakara al haditha bi tulihi sai faɗi hadisin da tsawon hadisin gaba daya wanda muka karanta shi a bayan nan sai ce daga cikin abubuwan da yake faɗa na sifan manzon Allah yakan ce baina katfaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyina a tsakanin kafadun manzon Allah akwai tambarin annabta kuma shine cikamakin annabawa shine cikamakin annabawa haka na muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi shine manzon Allah kuma shine cikamakin ba baban kowa bane ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ba baban kowa bane kar wani ya ce shi dan annabi ne a a shi dai manzon Allah rasulullahi ne wa khatamun nabiyina ne shi manzo ne kuma ce kamakin annabawa ne wa khataman nabiyyin na'am hadisi la ashir حدثنا محمد بن بشار أنا أبو آسم أنا عزرة بن ثابت قال ثني الباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامصح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الكاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات hadisin muhammad ibn basharin wanda ya ce abu hatim ya bashi labari daga azratu ibn sabitin ya ce ilba'u ya bashi labari ilba'u ibn ahmar kenan al-yashkuri ya bashi labari kala ya ce haddasa ne abu zaidin abu zaidi ya bani labari abu zaidi umar ibn akhtab al-ansari shine umar ibn akhtab al-ansari me yace qala li rasulullahi manzo Allah ya ce min ya aba zaid ya kai abu zaidi udnu minni ka matso kusa da ni ai ya ji daɗin sa wai ga ka ga annabi kana kallon sa har annabi ya ce matso kusa da ni ai ba wani rabon da ya kai wannan ka kalle shi bayan ka kalle shi ya ce matso ka matso ga ka gashi sai ya ce masa famsa zahari shafa bayana shafa bayana ya sa hannu yana taba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana taba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa masatu zarahu he na taba bayan manzan Allah fa waqa'at asabi'i alal katam sai na ji hannuna cif ya fada akan tambarin annabta kawai sai na ji sai na ji hannuna ya fada akan wani yanki yace wannan wajen shine tambarin annabta yawa sai a wato abu umar yake cewa sai na tambayi shi sai na tambaye shi sai na tambaye abu zaidin umar ibn al-akhtab al-ansari sai na tambaye shi shi wane shi ilba ibn ahmar al-yashkuri sai tambaye shi yace yaya katamun nubuwa din yake me katamun nubuwa wa mal khatamul qala yace sha'aratun wasu gasu ne mujtama'atun ko mujtami'atun wasu gasu ne da suka taru a guri guda suka yi shati saboda haka wasu suka ce shi tambarin annabtan kaman da gashi aka tufka shi kaman yadda ake tufka gashin nan na doki to haka kuma ba gashi ba ne haka aka tufka shi aka saƙa shi a bayan manzan Allah amma gurin ya bambanta da sauran fatan jikinsa wajen fari ne sol farinsa kaman farin ƙoyi wasu kuma suka ce jazir ne wajen ya yi ja amma yana da tudu wato yana da rawun shatinsa irin shati ne na ƙoyi shatinsa irin shati ne na ƙoyi adu wanda ko ya samu irin wannan rabo ga shi ga manzon Allah annabi ya ce masa matso bayan ya matso annabi ya ce taba jikina bayan ya taba jikin annabi ya ji ya taba tambarin annabta da yake bayan manzon Allah to ai wannan ya shiga aljanna tun kafin a tashi kiyama eh akwai wani rabo ne saboda wannan rabon wallahi babu rabo sama da wannan rabo a ce yau ga ka ga manzan Allah laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u ganin annabi kawai kai babu kai babu rashin rabo ka gai shi ido da ido to Allah ya dauke maka rashin rabo na har abada takalminsa ma ya dauka ya ce ma Abu Hurairah ka je duk wanda ya ga takalmin nan ya zama dan aljanna inda ya yi imani da Allah takalmi to ina ga ce maka ka ga manzan Allah bayan ka ga manzan Allah ka yi musafaha da manzan Allah bayan ka yi musafaha da manzan Allah ka taba jikin annabi eh akwai daɗi sama da wannan ne Allah ya azurta mu da ganin manzan Allah ko da a mafarki ne Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma fil jinani ru'yatahu eh ko da a mafarki ne Allah ya nuna mana manzon Allah aga anan zaka fahimci cewa yanda mutane ya kamata suna saita tunaninsu dangane da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban ne da yanda ya kamata suna kai tunaninsu akan wasu mutane duk abin da aka ce maka manzon Allah to kawai ka saita tunaninka ka ga wannan abun kawai tsayibun mai kyau ne mai kyau ne idan ka ga an ce maka wani abu na manzan Allah ba abun za ka duba ba manzan Allah da ka duba kamar a ce maka bawali sai aka ce na manzan Allah to ba bawalin da ka duba ba manzan Allah da ka duba gashin manzan Allah ba gashin da ka duba ba sabiya da shi manzan Allah marfu'un ne shi kuma tabi'ul marfu'i marfu'un a kai yara gida a tafi da su gida shi kuma tabi'ul marfu'i marfu'u tabi'ul marfu'i marfu'u duk abin da yake bin madaukakin abu to shi ma wannan abin ya zama mene ya zama madaukaki kullu ma yutawassalu bihi ila alwajibi fa huwa wajib duk abin da yake da alaka da abin da ya zama dole shi ma ya zama dole duk abin da yake da alaka da madaukaki shi ma ya zama madaukaki حدثنا أبو عمار الحسين بن هريس الخزاعي أنا علي بن حسين بن واقد سنا أبي سني عبد الله بن برضة قال سمعت أبي بريد يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله حين قدم المدينة بماعدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا قال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الجد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان قال هدية لك يا رسول الله فقال رسول الله لأصحابه أبسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يجرس لهم نخلا فيأمل سلمان فيه حتى تطعم فجرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نكلة واحدة جرسها أمر رضي الله عنه فحملت النخل من آمها ولم تهمل نخلة عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها wannan hadisi ne mai tsawo da ya bada labarin tun daga zuwan salmanul farisi salmanul farisi ainihinsa kirista ne ainihinsa kirista ne nasara ne yana can farisa ne yana gurin malaminsa rahib masanin wato pasto kisis ko haka ake fada musu ko ake fada mafada ko me yi wannan ayan a cikin qur'ani da alqur'ani da Allah yake cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana a cikin sa akwai qissisina pastors fada fada fada fada malamai na coci to wannan hadisi na abu ammar al-husain ibn hurais al-khuzai da yace ali ibn husain ibn waqid ya bani labari babana ya bani labari daga abdullahi ibn buraida ya ce naji abu buraida yana cewa naji abu abu buraida yana cewa ja'a salman al-farisi ila rasulillah salman al-farisi ya taho gurin manzon Allah hina qadima al-madinata lokacin da ya zo madina da ya taso daga farisa bayan malaminsa ya bashi wasici ya ce masa to annabta ta kare a banu isra'ila saboda haka yanzu kowane addini an kulle shi annabin ƙarshen zamani zai bayyana a siriba saboda haka ka yi maza ka tafiya siriba ka je ka yi imani da shi ya kaɗo ɗan abubuwan kiwonsa ya shiga daji yana tambayan ina ne hanyar yasriba ya ci karo da barayi suka sace dabbobinsa suka ɗaure shi suka saida shi a matsayin bawa eh kawai ya tsinci kansa bawa amma an kawo shi ya riba sai kenan sai wani ya saye shi daga cikin mutanen makka madina yana nan yana nan kawai wata rana sai ya ji ana shelan zuwan manzan Allah ja'a muhammadu ja'a rasulullah ja'a muhammadu ja'a rasulullah wasu kuma suna tsala albadru alaina min saniyati loda yana kan bishiyan dabino kawai sai ya sake dabino ya faɗo sai ke tambayan ubangidansa wai da gaske annabi muhammadu ya zo annabin ƙarshen zamani mai gidansa ya zane shi da bulala sai kai kana bawa har kana wani tambayan wane ya zo ko wane bai zo ba kana bawa to salmanu abin da ya fara shi ne kadima wato hina kadimal madinata jaa salmanul farisi ila rasulillahi hina kadimal madinata salmanul farisi abin da ya fara sai ya zo gurin manzon Allah da akwashi menene akwashi eh kwano ko kwano yawwa alaiha rutabun a cikin kwanan akwai dabino danya mai zaƙi fawada'aha baina yadai rasulillah sai ya ajiye dabinan a gaban manzon Allah fa qala sai manzon Allah ce ya Salmanu ya kai Salmanu ma haza meye wannan fa qala sai yace sadaqatun alayka wa ala ashabik sadaqa na kawo da kai da sahabbanka fa qala manzon Allah sai yace irfa'aha fa inna la na'kulu sadaqa ɗauke ta ka ba mu sahabbai na ni mu ba mu cin sadaka annabi baya cin sadaka shi dama kuma an faɗa musulman alfadu sai alamomi guda uku da zai gane annabi muhammadu ce yana cin kyauta baya cin sadaka kuma yana da khatamun nubuwa an gane ko sahabbai suka cinye shi shikenan faqala salmanu a فودعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفع ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله سوى شجري سلمان سيزو da irin wannan dabino din fawadahu bai ne da rasulullah sai ya juya a gaban manzon Allah fa kala manzon Allah sai ya ce ma haza meye wannan ya salman ya kai salman fa kala sai ya ce hadiyatun laka ya rasulallah wannan hadiya ne na kawo kyauta na kawo ba sadaka ba ya rasulallah faƙala rasulullah li ashabihi manzan Allah sai ya ce masa habbansa absitu ku ware ma'ana ku ci bismillah ku ɗauka absitu ku buɗa sun nazara ilal khatami salmanul farisi ana cikin haka sai kawai ya ga khatam sai ya ga tambarin annabtan nan haka makalla imam a tashi a musu umarni su tafi gida sai ya ga tambarin annabtan nan sai ya ga tambarin annabtan sun nazara ilal katami ala zahir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi take sai yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani kaulin an ce da yaje ya kai dabino na farko yace sadaka annabi bai ci ba sahabbai suka ci ya kai dabino rana na biyu yace kyauta annabi ya ci da sahabbai su ma suka ci aka zo ana rakiya ma annabi za a je gida sai yana bin bayan annabi yana digelgel yana son ya ga katamun nubuwan nan da aka faɗa sai kawai manza Allah ya bude masa gadon ya ce katamun nubuwa kace so ka gani ya kai Salman ai gashi nan sai ya buɗa sai gashi nan ai katamun nubuwa din iya da annabi yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba shi Salman ya zaci dai dan yi dabara ne ya dan leko ba a gane ba annabi zai ce katamun nubuwa kace ne ma ai ga katamun nubuwan nan sai ya buɗa masa basirun bi sirril gaibi qabla kiyanihi ko ko nabiyyun bi asraril qulubi munabbau salmanul farisi take sai ya yi imani da manzan Allah wa kana lil yahudi salmanul farisi dama ainihinsa bawa ne na wani bayahudi fashtarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi kaza wa kaza dirhaman maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya saye shi da dirhami kaza da kaza aka ce manzon Allah ya yi godo a kan a sayar da salmanul farisi domin salmanul farisi ya yanto dan annabi da kansa yake ce salmanu minna ahlul baiti mu din nan salmanu yana cikin mu mu ahlul baiti yana cikin mu mu ahlul baiti minna ahlul baiti yana cikin mu to kaga matsayin salmanu ya kai ga an yi ilhakinsa ya zama ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah yasa ranar da da a rakana na Fatima gidanta ma da Salman al-Farisi ya kai ta Salman al-Farisi ma shi yaje yayi sayayyan lefe lefe ne yake cewa ko ko kayan daki ne to shi yaje ya siyo siyo buta ya siyo bargo ya siyo dan katifa irin na ciyawa da sauransu da fulo na dakin na na Fatima Salman al-Farisi annabi ya so shi ya zaɓe shi ƙwarai da gaske yana cikin tatattun sahabban manzan Allah salmanul farisi shi ba yahudan da aka ce masa ya sayar da salmanul farisi sai ya ki yace ba zai sayar da shi ba kana yud'a qinnan fa utika lamma aina atmin naqili hashahbaw in ji al-busiri shi salmanul farisi shine shi ibrahim yace wa utika salmanun بشوك حبيبنا ايه واوتك سلمان بشوك حبيبنا ان انت سلمان كو da shaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin nan kuma ya ce akwai wani baitin da yake cewa wa aina atko nakilun bi amin biruhu kana muzbida menene farkon baitin ku tana mun ina ma haddata diwani eh annabi sallallahu alaihi wasallam da ba yahudan ya tubure ya ce ba zai saida shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to me kake so da me zai zai yantu ya ce dabino ya ce a ga gona nan ya shuka dabino 200 idan ya shuka dabino 200 suka tsiro suka yi ƴaƴa suka nuna to ya yantu ya zama da mugunta ne mutum mai shekara talatin ka ce ya shuka dabino sai dabinon ya girma kafin ya yantu ai ka ce ya mutu cikin bauta ne yaushe dabinon da ya girma ai dabino yana da wahalar girma allah akalla dabino ya shekar sama da goma ko ishirin kafin ya fara yaya eh amma sai an yi kaza eh yana jimawa wai wasu sun ce wai idan mutum ya shuka dabino da wuya ma ya ci eh sai dai yan bayansa su ci to dabinon ma gindi ɗari ƙwaya ɗari fa ya zo ya faɗa wa manzo Allah ya ce ya Rasulullah ga abin da ubangidana ya ce ubangidana ya ce dabino ɗari ne ko ɗari biyu su za su fanshe ni ba ya buƙatar kowane irin nau'in kuɗi shikenan annabi ya ce babu damuwa annabi da hannunsa ya shuka dabino gindi ɗari biyu a wani kaulin kwaya ɗari kwaya ɗaya ne annabi ba da kansa ya shuka ba ana sakawa sai na umar shi ma sai ya saka da kwaya ɗaya ya binne da hannunsa shekara da ta zago shekara ɗaya tak dabinin suka girma suka yi 'ya'ya an zo ana caje dabino kawai sai aka ga wata 'yar karama ba ta shige zira'i ba annabi ya ce waye shuka wannan kuma sai umar ya ce ni ne ce ni ne ya rasulallah kai ne annabi sai ya tumbice ta sai aka sake shuka ta sai ta tsoro ta zama kamar sauran yan uwanta aka ce ga annabi na nan wata karama ce za ta yi amfani ai ba karama da za ta yi amfani shi da na umar waliyi ne a babin karama zai iya shukawa ta tsoro ta yi yaya amma tun daga manzon Allah yana nan to babu kuma sauran wata karama ba wani sauran khariki dan haka aka shuka ta tsoro aka yi kenan salman al-farisi sai zama da to shine abin da yake faɗa mana a nan wajen yace wa kana lil yahudi fashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza dirhaman ala an yagrisa lahum naqlan akan ya shuka musu dabino fa ya'mala salmanu fihi hatta tut'ama salmanu yayi ta shayar da dabinan har sai ta yi daɗi fagarasa rasulullahi nakhila manzon Allah ya shuka dabino illa nakhlatan sai dabino kwaya daya garasaha umaru sayyidina umar ya shuka fa hamalatin nakhlu min amiha gaba ɗaya dabinin suka girma suka yi ƴaƴa a shekara guda walam tahmil nakhlatun dabino ɗaya bata yi ɗa ba bata girma ba tana karama fa qala rasulullahi sai manzo Allah ya ce ma sha'anu hadhihi an-nakhla me yasa mu wannan yar dabinan da take can ƙasa kuma fa qala umar sai sayyidina umar ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ana garastu hani na shuka ta fana za a hawa rasulullah annabi sai tumbike ta fagarasa ha sai manzon Allah ya sake dasa ta fa hamalat min amiha ita ma sai ta girma a shekara ita ma sai ta girma a shekara wannan hannun manzon Allah kenan hannun manzon Allah in ya ga dama ma ba sai ta shekara ba ma a rana ɗaya ma da a shuka da binin ta girma ta yi ƴaƴan su yi zaki ko ba dai iya ba eh annabi ya ba haka an yi ne daidai da wato ai abubuwan manzan Allah da ya fi karfin hankali ya abubuwan annabi duk sun girme hankali sai dai kawai taslimi da tasdiki da sallamawa eh sai dai sallamawa kawai sai dai sallamawa amma annabi yana da ikon ya dasa take ta tsoro take ta yi 'ya'ya take ta nuna annabi yana da ikon ya yi haka wallahi ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallama a yakin ahzab wani sahabinsa ya saka aka damu kulli dan kadan da a yi waina wanda bai shige manzan Allah da shi da abubakar su ci ba su biyunsu eh aka yanka dan wani tsumburburin akuya dan karami aka zo a ɓoye aka ce to dan sabila da yunwa ya yi tsananin annabi ka zo a sace abu ne na mutum ɗaya annabi sai ya ce ina almuhajirun ina al'ansar sai ya ce inna lillahi mun yi abun kunya za a je a ga wayan annabi ya ce ka je kawai idan abincin ya fara bararraka ka zo ka faɗa mu abinci yana bararraka burum burum burum aka zo aka faɗa mu annabi annabi ya je ya tofa abincin ya tofa kullum shi dan naman da aka abin nan din annabi ya tofe kullum annabi ya tofe wallahi sai da mutum sama da dubu suka ci wannan abincin dubu mutum dubu ɗaya ba aka cinye akuyan ta yi albarka kullum ya yi albarka aka ci abinci aka koshi shine wata gadda sa'i alfun jiya'un wata rawa sa'i alfun zima'u eh wannan duk albarkan hannun manzan Allah ne eh yawa ga hannunsa kuma ya shafa hantsan akuyan ummu ma'abad al-khuzaiya ummu ma'abad al-khuzaiya sahabiya ce da ta musulunta daga baya bayan ta ga abin al'ajabi akuyan ta tsomararriya da ba ta da lafiya kwana da kwanaki ba ta fitar kiwo ba ta biya da rashin lafiya annabi zai shige da sahabbansa ya tambaye ta baki da abin da zaki ba mu wuce ta ce babu annabi ya ce ko wani abin tatsa mu tatsa ta ce babu annabi ya ce ba ga wata akuya ba ta ce wannan akuya mai ka gani a jikinta da za a tatsa manzo Allah ce ki mana izini ta yi izini annabi yana saka hannunsa a jikin hantsan kawai sai ga madara aka yi ta tatsa aka yi ta tatsa ayarin sabon annabi kaf sai da suka sha wannan madara gidanta kuma duk wani abin da ake zuba wani abu sai da aka cika shi da madara wanda akuyan ma in an mayar da ita ruwa gaba ɗaya bai fita cika langa ɗaya ba amma ga irin albarka nan na ma irin na albarkan hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh wa a'adat alaqata da ta ainin waya hatta ba ma tihin najla'u hannun manzan Allah ta mayar da idan qatada idan qatada ya ballo ya fado annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike idan ya mayar katada ya ce na fi gani da idan da manzan Allah ya mayar din idan ma ya tsiyaye annabi ya mayar da idan hannun annabi akwai albarka Allah ya mana albarka mu taba hannun manzan Allah ko da a mafarki ne kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz ya azurta mu ma mu taba hannun ido da ido annabi ya miko mana mu taba mu ganshi ido da ido wannan ba abu ne mai wahala a gurin Allah ba lokaci ya yi da mu tsaya a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana san manzan Allah Allah ubangiji ya samu cika da imani aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nati lil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh